أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks alkitabu wa sunna muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjinawa a gare shi da ya bamu iko da dama muka haɗu da ku a wannan wuri dama mun saba gabatar da karatu e, mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi wannan shine darasinmu na hamsin da bakwai muna tafiya ne da littattafai guda biyu littafi na farko daf'u ihami littirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi To, muna tafiya ne da littattafai guda biyu, jerin ayoyin Alkur'ani muke bi, kenan idan wannan ya kawo wannan aya, wannan bai kawo wannan ba za mu fara da wanda ya fara. Idan kuma muna cikin littafin to za mu fara da wanda ya fara kawowar ayar ko da sun kawo ta ne gaba ɗaya. To, muna cikin littafin daf'u hamil tirab an ayatil kitab mun zo a mas'ala inda malam yake tattaunawa wato mas'ala aya ta biyar kenan mas'ala ta sittin. to za mu tashi inda malam yake bayanin cewa wa hasilu hadhihi mas'ala mas'ala ta yanka na ahlul kitab wato yadda za a tattauna a kanta a yi tahrir na akwalikinta da furu'inta a tantance ta gaba ɗaya ko ta wuce fuska to nan za mu tashi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makuma mu da mu da ku gaba ɗaya malam yace wa hasilu hadhihi mas'ala kenan tabbatattar magana game da wannan mas'ala ko kuma yadda za a tantance wannan mas'ala anna dhabihatal kitabi abinda ahlul kitabi ya yanka laha khamsu halatin akwai hali guda biyar la sadisata laha wato kuma babu na shida wanda shine ake kira tahrir wato al-mahallun niza ko tahrirul maqam ko al-istiqra al-ula malam yace abu na farko mas'ala kenan ta farko ko hali na farko an yu'lama annahu samma Allah alaiha a san cewa shi baki tabi'i wato Kirista kenan ko wanda yake ba Yahudi ya ambaci sunan Allah akan abin da zai yanka. Malam ya ce wa fi hadhihi wannan tu'kalu za a ci ta bila niza'in ba tare da sabani ba tsakanin musulmi wala ibrata mallan ya ce ba za a hankalta ba bi khilafi shi'ati fi zalika da sabanin shi'a a cikin wannan li'annahum domin su la yu'taddu bihim fil ijma' ba a lissafawa da su wajen ijma'i kamar yadda ake cewa ijma'i dukkan musulmi sun yi ijma'i ana nufin musulmi malamai waɗanda sun kai daraja ta ijtihadi ake magana ba wai kowa da kowa ba balantana kuma su yan shi'a da sun ka saba ma ahli sunna a cikin mas'aloli daban-daban mas'aloli na aqida da mas'aloli kuma na furu sannan kuma cikin aqida ta shi'a suna da wata fatawa da suke bayarwa cewa idan mutum dan shi'a ya zo a gari ya iske babu malamin shi'a sai malaman sunna to ya je ya tambayi malaman sunna idan suka bashi amsa sai ya yi aiki da sabaninta kenan idan sun ce mai halatta na to ya dauki wannan abu haram idan sun ce mai haram na ya dauki wannan abu halat ya dace da abin da shari'a take so to kaga ban ga yadda za a yi ba lissafa da waɗannan cikin cikin ijma'i wallahu ta'ala alam as-saniyatu abu na biyu an yu'lama annahu a san cewa a halla biha li ghairillahi kenan a halla biha ya ambaci wato li ghairillahi sunan wani Allah akanta fiha khilafu malam yace to cikin wannan malamai sun yi sabani wa qad qaddamna mun gabatas anna tahqiqa zance mafi inganci annaha la tu'kalu ba za a ci ta ba li qawlihi ta'ala domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma uhilla li ghairi llahi bih da abinda an ka ambaci wani Allah akan sa suratul maida aya ta uku duk da yake wa ma uhilla li ghairi llahi bih ba nan da yazo ba ya zo a cikin suratul nahl sannan kuma wa ma uhilla bihi li ghairi llahi ya zo a cikin suratul baqara ga mai harda alqur'ani an gane ko aw fisqan uhilla li ghairi llahi bihi kuma ya zo a cikin suratul an'am الثانية أبو نأكو ما لن يتي أن يعلم أنه جمع بين اسم الله واسم غيره أسنتي ولوكة تندا زي ينكن يا أمبتي سونا الله سننكم يا أحد أشد سونا ونن الله وظاهر النصوص ما لن يتي ظاهر النصوصي أبن دسكنونا وا أنها لا تؤكل أيضا ونن بذا أتيت با لدخولها دومين ذات شغا فيما أهل لغير الله به وندا أنك أمبتي سونا ونن الله أكنشي don ko da an ambaci sunan Allah tunda an hada da abin da bai dace ba to ba za a ce ba ka a ce a an kalli sunan Allah domin Allah ya ce wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun kada a cakuɗa gaskiya da ƙarya sai gaskiya wato ta ɓace ciki kenan kenan yanzu misali idan aka zo aka ɗauko litari ɗaya na ruwa kaga halatta ne litari ɗaya na giya haram ne to amma sai an ka ɗauko litarin giya aka haɗa da litarin ruwa kaga dole na ka haramta waɗannan ruwa inda ka sa abin da kake yi to wannan hanya ce tabbatar da mutane galibi dukkan mafi yawancin aƙidu na kafirci da kuma alfirqu dalla suna amfani da wannan tsari dan saboda su batar da mutane kaga wato kada kwantagi ko garaya ko piano kaga haramun ne ambaton Allah kuma kace astaghfirullah ko la ilaha illallah halat ne amma sai a hada ambaton Allah istighfari da la ilaha illallah da rawa da piano da kuma rawa tare da mata ka ganin sai a yi wasa da hankalin waɗansu mutane. Arrabi'a abu na hudu malam ya ce an yi ulama annahu sakata a san cewa shi ya yi shiru ko ya yi kawici in ji malaman zauri. Walam yusammi laha bai ambaci sunan Allah ba wala ghairahu bai ambaci sunan wani Allah ba. Kenan dai kawai yan kayi. Fal jamhuru malam ya ce jamhurin malamai sun ta cewa alal ibahati ya halatta a ci. wa huwa alhaq mala yace kuma shine gaskiya wal ba'd ala tahrim sashi kuma sun haramta kama ta kaddama kamar da bayani ya gabata kaga adalci na ilimi malam ya nuna ga inda ya karkata amma ya kawo ra'ayin waɗanda suka saba mishi an gane ko kenan ba tare da kuma ya ɓoye ra'ayinsu ba don saboda kawai a ɗauki nashi alkhamisatu abu na biyar an yi jihal al'amru a jahilci al'amari likaunihi zabaha halatin firadihi tana yiwa ya yanka ne lokacin da yake shi kadai fatu'ukalu alama alaihi jamhurul ulama za a ci abin yanka abin da jamhurin malamai sun tafi akan shi wa huwa alhaqqu malin yace wannan shine gaskiya in lam yu'rafil kitabiyyu in ba a san shi wannan ahlul kitabi ba wato kirista ko ba nasare ko ba yahudi bi akli mai ta cewa yana zancin abin da yake mushi kinan ka azo mushi ne ya kama mutane kallazi yasullu unuqad dajajati biyadihi kamar wanda yake zari ko a ce cirewa ko yake hiddawa ko yake zumbucewa wato shine ya sullu sallah ya sullu shine ya zare abu ko ya cire shi ko ya zumbucike shi unuqad dajajati wuyan kaza biye da da hannunsa kenan ya zamanto kawai kama na shika sonce kan akwai matsala fa in urifa bi akli almaitati in an san yana cin mushe ko masai lam yu'kal ma ghaba alaihi inda ba'd ulama to ba za a ci abinda wato ya faku gare shi ba kina abinda bai yi gaban mutane ba malam yace wannan wajen waɗansu malamai wa huwa mazhab malik ita ce mazhaba ta imam malik wa yajuzu akluhu inda al-ba'd waɗansu sashin malamai sun ce kuma ana iya a ci bal qala ibn al-arabi al-maliki malam yace ibn al-arabi al-maliki ya ce domin ibn arabi sai mun yi hattara akwai ibn arabi al-falsafi akwai ibn al-arabi al-maliki wanda yake faqihi ne na malikiya wancan ibn arabi sufi ne wanda kuma yayi guruwi cikin sufiya da yawa daga cikin malamai sun kafirtar da shi in ban manta mai da littafi fusus al-makkiya malam yace qala ibn al-arabi al-maliki ibn al-arabi al-maliki yace wanda yana da littafi ahkamul qur'an yace idza ayannahu idan mun ka ganshi yasullu da sinun ne yasullu unuqad dajajati bi yadihi yana fisge ko yana hidda kan kaza da hannunsa ba tare da yayanka ba an gani falanal aklu minha za mu ci li'annaha min ta'amihi domin abincinsa ne wallahu shi ko Allah a ba halana ta'amahu ya halatta muna wato abincin ahlul kitab kinan yankansu wastab'adahu ibn abdussalam abdussalam malin ya ce ibnu abdussalam ya yi istibadi ya nisantar da wanga ra'ayi na fata an fahimce ni ibnu abdussalam wanda suke kira wato sultan al'ulama yana da littattafai da dama musamman daga cikinsu akwai fawa'id fi mushkilin qur'an wanda waɗansu na ganin ba rubuta shi ba amma ya yi imla'i ne yana faɗa ɗalibansa suka rubuta wanda yana daga cikin littattafan da suke alaƙa suke da alaƙa da wannan darasin da muke yi na aljam'u bainan nusus yadda ake haɗa nasoshi to malam yace qala muqayyiduhu afa Allahu anhu mai dabai bai ce wannan magana mai takaitar da wannan magana dan a gane ta huwa jadirun bil istibad wagga magana da ibnu abdul salam yace an nisantar da gwamnati ta ibnu arabi gaskiya ta cancanci shine jadirun bil istibad ana cewa jadirun ya cancanta ana cewa khaliqa bi kaza ko khaliqun bi kaza ya cancanci kaza ko ahra shi ya fi dacewa an gane ko almuhimmu dai kalmomi da suke nuna dacewa jadirun bil istibad wannan magana ta cancanci a nisan ta sheta kama anna nisa'ahum an gane ko kamar yadda matansu ya juzu nika nikahuhunna ya halatta a aure su wala ta juzu mujama'atuhunna fil haidi bai halatta ba kuma a wato a a sadu da su lokacin da suke cikin haida kenan mallan yana son ya nuna maka cewa duk da yake matan su halatta ne aure su a yace halin da Allah haramta na cewa in suna haila bai dace a zo musu ba to kamar haka ne malin yayi kiyasi ko yayi misalin wannan mas'ala da wannan mas'ala cewa lalle an halatta musu an halatta wani abincin su to amma abin da suka son kan sai zan mushe ai ya cancanta a ce shi ma ya zama to haramun fakadhalika ta'amuhum yajuzu lana min ghairi ibahati almayta haka ne da abincin su ya halatta gare mu abin da suka yanka shine abin da kini da ta'am anan min ghairi ibaha ibahati almayta ba tare da an halatta mushi ba li anna ghayat al-amri wato karshen al'amari anna zakat al-kitabi abinda ahlul kitabi sun ka yanka tahullu tana halatta muzakkatan idan an yanka ta ka zakatil muslim idan kamar yadda musulmi ya yanka wa ma wa adna bihi min zikri hukmi ma zabahu muslim malin yace abinda muka yi alƙawali na bayanin abinda musulmi ya yanka walam yusammi alaihi bai ambaci sunan Allah ba akan shi fa hasiluhu malin yace to yadda takaitaccen maganar take anna fihi thalathata aqwal akwai maganganu guda uku an gane ko arjahuha mafi rinjaye wa huwa mazhabul jamhur ita ce mazhaba ta jamhurul ulama jamhurin malamai ke da mafi yawancin malamai annahu in taraka tasmiyata amdan in dai musulmi ya ki ambaton sunan Allah ko ya kyale ya bar sunan ambaton sunan Allah akan abin da zai yanka amdan da gangan lam tu'kal ba za a ci ba li umumi qawlihi ta'ala domin gamewar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kada ku ci ga abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba. Suratul An'am, aya ta 121. Wa in taraka hani siyanan, amma in ya barta wato don mantuwa ya mance ne, akan bantuwa, ukilat za a ci, li'annahu law tazakkara, domin shi da ya tuna, la Allah da ya ambaci sunan Allah. Kenan in ya tuna da zai ambaci sunan Allah. An gane ko? To idan ya tuna bai ambaci sunan Allah ba, kenan kuma tana nan matsayin kamar ya bar ambaton sunan Allah ne da gangan don wani na iya kawo wannan duk da ke malam bai kawo shi ba qala ibn jarir ibn jarir yace man harrama dhabihatan nasi wanda ya haramta abinda wanda yayi mantuwa bai ambaci sunan Allah ba yayi mantuwa lokacin da zai yanka bai ambaci sunan Allah ba wanda ya haramta wannan faqad kharaja min qawli al-hujja ya hita daga wato magana wadda akwai hujja ta hujja kenan wa khalafa al-khabar thabit ya saba ma labari tabbatacce an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan da yace da faqad kharaja min qawli al-hujja yana iya dukan ma'ana biyu ya fita daga magana wadda take ta hujja ce ko kuma ya fita daga maganar hujja shine manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin maganar sa hujja ce domin wani lokaci ana kiran malami hujja ya kai babban malami kenan qala ibn kathir ibn kathir yace inna ibn jarir ya ce ibnu jarir ya'ni bi zalika na ibnu kathir ne yake ta'liqi akan magana ibnu jarir tabari yana nufi da wannan magana ma rawahu al-baihaqi abinda imam al-baihaqi ya ruwaito an ibn abbas daga ibnu abbas anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce al-muslimu yakfihi ismu musulmi sunan shi ya ishe shi ma'ana kasancewarsa musulmi sunansa ya ishe shi in ya yanka a ci in nasiya an yusammillaha lokacin da ya manta ya ambaci sunan Allah ko lokacin da ya manta ya, eh, an yi sammi Allah dan ya ambaci sunan Allah ko ko lokacin da ya manta ya ambaci sunan Allah ko lokacin da ya manta sunan Allah hina yadhbahu lokacin da zai yanka falyadhkur ismallahi ya hina yadhbahu lokacin da yanka falyadhkur ismallah to ya ambaci sunan Allah wal ya'kulhu ya ci kenan lokacin da kenan zai ci lokacin da zai ce bismillah tun daga al'ada ce ta musulmi idan zaka ci abinci zaka yi bismillah na fata an fahimta ko kuma ka yi bismillah in mun ɗauki cewa nan bata isa ba ta ci ko kuma kamar yadda wani hadisi ya zo cikin sahihul bukhari idan mutum zai ce ce alhamdulillah bismillah sannan kuma yi bismillah ta biyu idan wani yana ganin waccan basmala ba za ta isa ba thumma qala ibn kathir sannan ibn kathir ya ce inna raf al hadisi daukakar da wanga hadisi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam khata'un kuskurina akhta'a fihi ma'qil bin ubaidillah al jazari ma'qil dan Ubaidillah al-Jazariyu yayi kuskure was-sawabu zance wanda a daidai waqfuhu ala ibn Abbas za a tsaye da wanga labari daga Ibn Abbas ma'ana sai zamanto ijtihadi ne kenan domin an fahimci cewa magana ta tsaya ga sahabi in dai ana ganin hadisi ta to matsayin marfu'i take amma nan sai ta zamanto matsayin ijtihadi wannan kuma yana daga cikin abin da ma ɗalibai za su yi bincike a kansa waɗansu fatoyi da sahabbai suka yi ko wani sahabi kana iya ɗaukar sahabbai ko wani sahabi ka gani abubuwan da ya yi na riwaya waɗanda suke matsayin ishtihadi na idan sun inganta sai a bar su matsayin ishtihadi ana iya saba musu ko a yi bincike a kansu don a gane tantance magana ta gaskiya waɗanda kuma sun inganta ɗaukakar da su sai su zamanto matsayin nassi suke fatawa ce daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko malam yace kama rawahu bi zalika sa'id ibn mansur kama yadda sa'id ibn mansur ya ruwaito shi inji ibn kathir a cikin littafin yana da sunan shi sa'id ibn mansur yana da sunan malamai da dama suna da sunan ɗalibin ilimi da musnad malamai da dama suna da musnad waɗanda ɗalibin ilimi zai bincike a kansu wa abdullahi ibn zubair da abdullahi dan zubair al-humaidiyu al-humaidi an gane ko shi ma yayo a cikin musnad nashi an kawo wannan asar din ina fata an fahimta malam yace wa min mastadalla bihi al-ba'd daga kuma daga cikin abin da waɗansu sashe suka yi suka yi kafa hujja da shi shine istadalla istadalla bihi al-ba'd kenan sai mu ce al-ba'd sashen malamai istadalla bihi ya kafa hujja da shi fasara ta zauri kenan ai at-taqdim wa at-ta'khir ala akli dhabihatin nasi akan cin abin yanka wanda mutum ya yanka yayin mantuwa bai ambaci sunan Allah ba aklun nasi litasmiyati ya mace bai ambaci sunan Allah ba dalalatul kitabi was sunna wal wato sun nuna cewa akwai dalili dalala dalili an gane kuna an ce dalala nassi wanda ya dauke da ma'ana nan ba ana nufin matsayin dalili ba domin kalma ta dalala sai mun yi hattara tana ɗaukar wato musallas lughawi ne muttahidul ma'ana ana cewa dalalatun ana cewa dilalatun ana cewa dulalatun musallas lughawi muttahidul ma'ana wasali na canzawa amma ma'ana ba ta canza shine muttahidul ma'ana akwai mukhtaliful ma'ana wanda in wasali ya canza ma'ana za ta canza kaga yanzu in an ka ce asarru aka yi masadun fatha an gane ko ana nufin wato farin ciki ko tuma ko rawa ko kerewa ko daga murya fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim in an ce sirrun akai masadun kasra nan yana nufin iska mai tsananin zafi ko mai tsananin sanyi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu wato suratu Ali Imran مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر سر da sadun wasu fassara mai tsananin sanyi wasu kuma sun fassara iska mai tsananin zafi in an ce surrun kuma ko surratun yana nufin wato burgamin kuɗi kamar da zo cikin hadisi na sahih muslim an gane ko faja a rajulun bi surratin wani mutum ya zo da burgamin kuɗi kada ta'jazu ta'juzu kaffuhu anha bal qad ajazat to don haka dai sai mutum ya hattara wani lokaci ma'ana tana canzawa wani lokaci ma'ana ba ta canzawa ibnu malik yana da baiti dubu cikin wannan ilmin musallasatul lughawiyya an gane ko ba waccan alfiya ta nahau ba sannan kuma imamu qutrub yana da abiyat a cikin musallasatul lughawiyya sheikh abdul latif shuwairif a cikin littafin sa wato abin nan at-tadribatul lughawiyya juz'i na hudu tunda ɗaya na ɗaya ne da na biyu da na uku da na hudu ya kawo wannan sannan kuma yanzu ma yana bincike akan wani ilimi wanda shi ba wannan bane amma yana kusa da shi wanda zaka iske kalim ma'anonin da ana ganin suna kusa da juna abinda ake kira al-furuqul lughawiyya Abu Hilal al-Askari yayi littafi al-furuqul lughawiyya sannan kuma Sheikh Abdul Latif Shuwairif yanzu ya yi littafi Ash-Shamil fil furuq fil furuq al-lughawiyya ya yi mujalladi na farko yana son yayi guda uku malam bai karasa ba amma yana raye a iya sani na muna fatan Allah ya bashi iko ya karasa wannan littafin to ala ayyati hal dai bincike ne mai yawan da dalibin ilimi ya kamata ya hattara in babu wasali kakka je ka fassara kalima ba daidai ba Allah ya kyauta malam ya ce to wato an rubuta an nuna akwai nassoshin da ma'anarsu ta bayyana haka dalalatul kitabi was sunna wato nassi na alkitabu was sunna da kuma ijma'i sun nuna alal uzri bin nisyan ana wa mutum uzuri idan yayi mantuwa wa mimma stadalla bihi al ba'd lidhalik daga cikin abin da wadansu suka kafa hujja da shi hadithun hadithi ne rawahu al hafiz wanda hafiz ya ruwaito shi an ce hafiz abu muhammad ibn adi wato abu abu muhammad dan adi ibnu adi yana da littafi al-kamil ina fata an fahimci ni kamar da imamul mubarrid shi ma yana da littafi al-kamil ina fata an fahimta kuma an ce hafiz wani lokaci cikin malaman hadisi yana da nashi tsari ya bambanta da hafiz a wajen malaman har da alqur'ani domin wani an ce hafizi in an ce akwai hafizi ba tsayawa za a yi ba wajen wa wajen malaman alqur'ani wanda ya haddace alqur'ani kuma hadda tana nan ko yaushe aka nemo ta akwai ta ba wanda sai an yi muraja'a ba ko ko sai har da ce ga ta nan soyayya ta can akwai can babu in an ka ce alhafiz a wajen malaman hadisi suna da abin nan istilahat da dama ka diba cikin taisir mustalahul hadith na mahmud sheikh mahmud tahan zaka ga maganganu wasu suna cewa wanda ya haddace hadisi dubu saba'in ko dubu saba'in da biyar kuma ba haddace su su kaɗai ba tare da haddace sanadin su kenan sai zamanto in ka ji an ce hafizi me ake nufi kuma tana wani lokaci an ce hafiz sunan mutum ne malai yace to shi imam al-hafiz abu muhammad bin adi a cikin littafin sa al-kamil an abi huraira ni ne kawo al-kamil malam bai kawo al-kamil ba kawai ya ya neme ni amma mai tahqiqin littafin ya kawo a kasa cewa al-kamil ne an abi huraira daga abu huraira qala yace ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa qala yace ya rasulullah ya kai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka a ra'aitar rajula minna shin kaga labarin wato mutum daga cikin mu koko a ra'aita ba ni labari kamar tambaya ce yake yi kenan ar rajula minna yadhbahu mutum daga cikin mu mu musulmi kenan yadhbahu zai yin yanka wa yansa sai ya manta an yusammi ko an yusammiya in za mu wuce kenan yayi manta yayi ya ambaci sunan Allah fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce ismullahi ala kulli muslim sunan Allah yana yana tare da kowane musulmi yana akan kowane musulmi ma'ana kenan yana tare da shi hukuncin sa ya tabbata akan dukkan musulmi kenan in yayi mantuwa zakar ibn kathir malin yace ibn kathir ya faɗi hadha hadith wannan hadisi ya akawo wannan hadisi kenan wa da'afahu ya da'afa shi ya nuna hadisi ne da'ifi bi anna fi isnadihi marwan bin salim cikin wannan hadisi akwai marwan dan salim aba abdullahi uban abdullahi ashami wanda ke mutumin ƙasar sham ne wa huwa da'ifun malamai sun ce da'ifi ne amma abin da kamata mu fahimta akwai ayoyi da dama rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana riwaya ta zo cikin sahih muslim qad fa'altu Allah ya ce ya karba kenan ko da wannan hadisi bai inganta ba akan yanka amma dai akwai nasoshi da sun yi ko ba akan yanka ba an ce abin da an kai mantuwa an yafi ya kamata mu fahimci wannan alkhawlu thani magana ta biyu malam yace anna dhabihatal muslim abinda musulmi ya yanka to ukalu ana ci walau taraka walau taraka tasmiyata amdan ko da bai ambaci sunan Allah ba da gangan ya bari wa huwa mazhabu shafi'i wannan ita ce mazhaba ta imamu shafi'i rahimahullah Allah ya rahmi masa rahama kuma ya dukkan musulmi rahama kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata li'annahu yara domin shi imamu shafi'i yana ganin cewa annahu ma lam yuzkar ismullahi alaihi duk abin da ba ambaci sunan Allah akan shi ba in musulmi ne yuradu bihi an gane ko malam yuzkar ismullahi alaihi abinda aya ta zo ta ce malam yuzkar ismullahi alaihi yuradu bihi abinda ake nufi da shi ma uhilla bihi li ghairillahi la shay'a akhara wanda an ka ambaci wani Allah a kansa shine a wajen Imam Shafi'i wa ma uhilla bihi li ghairillahi kenan shi a wajen shi sai an ambaci sunan wani Allah shine amma uhilla bihi li ghairillah ina fata an fahimta shine abinda ake nufi da shi shine amma lam yuzkar ismullahi alaihi in an ce abinda ba ambaci sunan Allah ba shi a wajen Imam Shafi'i shine abinda an ka ambaci wani Allah a kansa shi haka ya fassara wa qad idda'a ba'dhum malam yace wani wasu daga cikin malamai kenan ko mu ce ɗaliban banga masu malaman fuqaha ko kuma malamai sun yi iddi'ai sun kira yas in iqad al ijma wato ijma'i ya kullu qabla shafi'i kafin shafi'i ala anna matruka tasmiyati amdan cewa abinda an ba an ba ambaci sunan Allah akan sa da gangan la yu'kalu ba za a ci ba to ya an ce ijma'i ya gabata kenan ko wannan yana nuna cewa kenan ijtihadin Imam Shafi'i ba za a karbi shi ba shine abin da suke son su ci yana da kyau dalibin ilimi ko kuma akwai bincike masu yawa akan ijma'i na wato shari'a wanda akwai littafi mawsu'atul ijma' wanda akwai kuma ijma'i da tattafan da malaman da suka yi ijma'i littafai akan ijma'i kamar Imam Ibn al-Munzir da kuma Imam Ibn Hazm da kuma bayani na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah naqdu maratib al-ijma' na Ibn Hazm da dai sauransu an tattaro su yadda mutum zai sanin ijma ijma kuma da zai yi bincike a kansu bincike ne mai kyau walidhalika malam yace to dan haka qala Abu Yusuf Abu Yusuf yace wa ghairuhu da waninsa law hakama hakimun bi jawazi bai'ihi da dai an samu mai hukunci yayi hukunci da halaccin sayar da shi lam yanfuz da bai halatta ba limukhalafatihi al-ijma' domin ya saba ma ijma'i domin ya saba ma ijma'i domin an ce mai hukunci yayi hukunci da cewa wato bi jawazi bai ihi sai da shi domin shi na koma zuwa ga mitun da an ce a sai da shi abinda aka yanka idan halatta ne ya halatta a sayar mutane shi idan ba halatta bane ai bai halatta a sayar da mutane shi ba kenan idan muka dauki maganar fatawar imamu shafi'i ga abin da ya ce abin da ake nufi da malam yuzkar ismullahi abin da ba ambaci sunan Allah ba shine abin da an ka ambaci wani Allah kenan wanda an ka yi shuru ba ambaci sunan Allah ba koda da gangan waje ba mu shafi ai ya halatta kenan ya halatta a sayar da shi to waɗanda suka saba mishi su a wajen su haramun ne kenan bai halatta a sayar da shi ba ya kamata mu fahimci wannan an gane ko imamu abu yusuf ɗaya ne daga cikin manya manyan wato ɗalibai ko kuma ma'abuta na abu hanifa Malin ya ce, Wastagrab ibn Kathirin, ibn Kathir ya yi mamaki, hikayatal ijma'i, a kawo ijma'i ala zalika akan wagga magana, shi yasa ba duk abin da an ka ce akwai ijma'i cikinsa ba akwai. An gane ko musamman littafin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid na Ibn Rushd Al-Hafid yana yawan kawo ijma'i, malamai sun ce galibi abin da ke cewa ijma'i ne yana buƙatar dalili. An gane ko ƙa'ilan Ibn Kathir ya ce, in ji malam, إن الخلاف فيه قبل الشافعي معروف ساباني كافي إمام الشافعي أكون مسألة سننينا تو يا ذاي أتي أني إجماع إما أنت أني إجماع تو أكاوش هيا تبتا القول الثالث مغانا تأكو أن المسلم cewa shi musulmi idan lam yusammi ala dhabihatihi idan bai ambaci sunan Allah ba akan abin da ya yanka la tu'kalu mutlaqan ba za a ci ba gaba daya tarakaha amdan shin ya bar ta ne da gangan aw nisyanan ko ko mantuwa ce yayi wa huwa mazhabu Dawud az-Zahiri ita ce mazhaba ta Dawud az-Zahiri wanda kuma Ibn Hazm yake akan mazhabarsa dan da yawa suna tsammani Ibn Hazm shi ya kirkiro wannan mazhaba a'a Ibn Hazm yana bayani a cikin wannan mazhaba ba shi ya kirkiro ta ba Dawud az-Zahiri shine wato ya kirkiro wannan mazhaba ko a ce manhaji an gane ko wanda Ibn Hazm ya zo ya masa aiki kwarai da gaske aka san mazhabar kwarai littafin ibnu hazm al-muhalla bil athar an gane ko sannan kuma yana da littafi shi ibnu hazm ko in ci ma littattafai da dama amma daga cikin su akwai littafi da yi na hijjatul wada wanda abu suhaib al-karmi in ban manta ba ya yi bincike kan littafin ya yi masa mukaddima mai kyau ta hakikin sa ɗalibin ilimi zai iya ɗauka ya garaddi akan wannan mazhaba da inda take da kurakurai ko mu ce wannan manhaji da aka kama وقال ابن كثير ابن كثير يتي ثم نقل ابن جرير ابن جرير يا تراتو يا رويتو وغيره ده ونسى عن الشعبي ده امام الشعبي مالميني ومحمد ابن سيرين ده محمد دان سيرين مالميني wanda yana littafi na fassara mafarki duk dake malamai sun rajjaha cewa wannan littafin bai inganta ba na tafsirul ahlam annahuma kariha matruka tasmiya nisyanan su sun dauki cewa wato abinda mutun yayi mantuwa bai ambaci sunan Allah bai na matsayin makruhi ba makruhi na haramtawa ba makruhi na kyama wasalafu amma kuma salaf yutliquna al-karaha wani lokaci suna amfani da kalma ta karaha ala tahrimi akan abu haram na kafiran da yawa amma ba kowane lokaci ba thumma dhakar ibn kathir ibn kathir ya ambata inji malan annabna jarir cewa shi ibn jarir la ya'tabiru mukhalafata wahidi bai dauki cewa idan mutum guda ya saba ba baya ganin cewa idan mutum ya saba awi lithnaini ko ko biyu lil jamhuri sun ka saba ma jamhurin malamai fa ya'udduhu ijma'an shi a wajen ibn jarir ya dauke shi matsayin ijma'i kaga shi yasa yana da kyau kafin kai ma malami hukunci kai kokari ka san mi yake nufi da kalima kaza ka gani shi ashe idan an mutum guda ya saba ko bishi ya dauke shi matsayin ijma'i kaga wannan istilah din shi na kaga ana iya ganowa kafin ba a tattauna kaga kamar kalima ta annashu wani lokacin magabata suna nufin an shafe hukunci annashu wani lokacin suna nufin an yi taksisin an rage ma hukuncin faɗi kamar al'amu wal khasini in baka sani ba sai ka ta cewa an yi kuskure an yi kuskure an yi kuskure yana da kyau ka san mustalah na malamai ko na littafi ka karanta muqaddimar littafi ka san me yasa ya wallafa shi ga tsarin da zai bi kuma ka karanta fihras kaga abin littafin ya kumsa in ka samu damar karanta littafin sai ka karanta shi amma haka kawai ma baka taba karanta littafi ba baka san littafi ba baka san malami ba kuma ka zo kai masa hukunci kaga abin an yi tsagara faɗi fa ya'udduhu ijma'an shi wajen ibnu jarir tabari inji malam kamar malam mai littafi kenan yadda ibnu kathir ya faɗa yana ɗauka shi ijma'i ne ma a mukhalafatil wahid aw al idan mutum guda ya saba ko biyu walidhalika haka al-ijma' shi yasa ya hikaito shi ibnu jarir ko ya ruwaito ijma'i ala akli matruki tasmiya akan barin cin abinda ba a ambaci sunan Allah ba kina aka bar ambaton sunan Allah ne siyanin mantuwa don mantuwa ma annahu nuqila khilafa zalika an sha'bi ba annahu naqala tare da cewa shi ibnu jarir ya cirato khilafa zalika sabanin wannan an sha'bi daga imam ash-sha'bi wa ibn sirin da kuma imam ibn sirin to don haka ‘yan uwa musulmi wannan shi ne abin da malin ya kawo kenan shi ibnu jariru tabari wani lokaci shi abin da ke ɗauka ijma'i kenan ko kuma tana yiwuwa shi ibnu jarir mantuwa ce ya yi bayan ya ɗauko wannan to wannan shi ne abin da malin ya kawo game da yanka na bakitabe sannan kuma da yanka na wato ahlu alkitab malam bai ƙare ba yace masailun muhimmatun تتعلق بهذه المباحث ga waɗansu mas'aloli masu muhimmanci da suke da alaƙa da wannan bincike malam zai ƙaro su domin malam mutum ne mai yawan bincike da rubutu kuma yana son mas'aloli in ya ɗauko mas'ala sai ya dangane ta malam ya ce to al mas'alatul ula ka sani akwai mas'ala ta farko gata i'lam anna kathiran min al ulama al malikiyyati wa shafi'iyyati wa ghairihim ka sani da yawa daga cikin malaman malikiyya da shafi'iyya da waninsu yufarriquna suna bambantawa baina ma zabahu ahlul kitabi li sanamin wato suna bambanta abinda ahlul kitabi sun ka yanka li sanamin ga gumki wa baina ma zabahu li Isa au Jibril da abinda sun ka yanka da sunan Isa kenan ko Jibrilu aw li kana'isihim ko ko abinda sun ka yanka ga wato kana'isihim coci cocin su ko wuraren ibadar su qa'ilina suna cewa innal awwala lalle abu na farko ma'ana kenan abinda an ka yanka ga gumki shine al-awwala nan mimma uhilla bihi li ghairillah yana daga cikin abin da an ka ambaci sunan wani Allah akan sa duna thani indahum amma banda na biyu wanda an ka ambaci sunan Isa da Jibrilu misali ko abin da an ka yanka don coci fa makruhun karahata tanzihin to shi wannan na biyu an haramta shi wato an karhanta shi karhanta ta kyama ba wai ta haramci ba mustadillina bi qawlihi ta'ala suna kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma dhubiha ala nusubi da abin da an ka yanka a kan annusub ana iya cewa gumaka ko kuma duwatsu waɗanda ake bauta ma an gane ko aya ta uku a cikin suratul ma'ida malam ya ce wallazi yazharu abin da yake bayyana li muqayyidihi ga mutumin da yake taqayyidi ma'ana yake da baibaice wannan magana ko yake wato takaitar da ita afallahu anhu Allah ya masa afuwa kuma Allah shi musulmi afuwa gaba ɗai anna hadha al-farqa batilun wannan rarrabewa mallan ya ce kai batilin batatta ce ta lalace bi shahadatul qur'ani amma ba wai malam yana so ya saba malamai na ba yace saboda shaida alqur'ani akan haka dalili ne na alqur'ani shi yasa idan aka yi sabani a'a a kawo dalilai kada ka kalli awane ya saba maka a'a wai meye dalilan shi ka kuma menene dalilan ka shi kidan magana ta riga ta kare sai abi dalili idan kuma ba a fahimci juna ba ba komai kowa ya kama abin da ya fahimta domin yadda kake da incin ka saba ma wane haka wane ke da incin ya saba maka to me dalilin ka na dole idan muka yi sabani sai na baro nawa na dawo naka me yasa ni ban ce dole bane kai sai ka baro naka ka dawo nawa to wannan wani nau'i ne da a cikin kawunan waɗansu mutane ko dai na karamcin sani ko na ganin sun fi mutane karatu ko ko na girman kai shi mutum yana ganin shi ba a saba mishi li anna dhabha malin yace domin shi yanka ala wajhil qurbati akan ta fuskar neman kusanci ga Allah ibadatun bil ijma'i ibada ne ga ijma'i malamai sun ijma'i wa qad qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace fa salli li rabbika ka wai sallah ga ubangijinka wan har ka soke taguwarka aya ta biyu ko kuma wan har ka soke hannuwanka ko kuma wani har yana ɗaukar fasara wadda ba wannan ba amma duk babu matsala tunda ya an ce wani har ba a faɗi ni za a soke ba in an ce a soke hannu a cikin sallah qur'ani ya da ɗaukar wannan wani har ka soke abin tagoka ka ɗauke duk ibada ne me matsala ka diba cikin tafsiri na imam al-qurtubi da sauran tafasiri karkashin wajen wani har ka ga maganganun da suka kawo shi yasa wani in ya ji maganar da shi bai saba da ita ba zai zabura ya ce babu wannan magana ko da aka koma cikin littattafai sai a cikin maganganun ma sun fi haka amma saboda karamcin bincike ko kuma son rai sai ya ce a'a wannan ba haka nan bane to da haka wannan dai wan har yana ɗaukan ma'anoni daban-daban in wani ji na fassara ba da fassarar da ya sani ba to ya hakuri ya ƙara koma ya bincika akwai wasu fassarorin da bai san da su ba waka kenan wannan ya nuna cewa yanka ibada ne wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce in ji malan qul inna salati ka ci sallata wa nusuki da kuma nusuki kalima ta an nusuk ma'anarta mai faɗi tana nufin ibada amma wani lokaci an ce nusuk ana nufin yanka wani lokaci an ce an nusuk ana nufin aikin haji amma da yanka da aikin haji duk suna cikin ibada shi yasa wani lokaci za a bata ma'ana amma dukkan ibada wani lokaci za a bata ma'ana khassa aikin haji ko kuma yanka ko abin da ya kama da haka wa mahyaya da kuma rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi na Allah ne ko ga Allah suke akwai ma'anoni daban-daban suratul an'am aya wato ta 62 mahyaya da mamati kalmomi da suna ɗaukan ma'ana fiye da nawa tunda suna ɗaukan masdar almimi rayuwa an gane ko yadda zan rayu da yadda zan mutu sannan kuma mahyaya yana iya ɗaukar lokacin rayuwata wa mamati da lokacin mutuwata sannan mahyaya yana nufin wurin rayuwata wa mamati yana iya ɗaukar wurin mutuwata ina fata an fahimci sai zama yana ɗaukar ma'anoni daban-daban wanda mamati kinnan alif kinnan an yi tasrifin ta ne an gane ko domin mata ya mutu ko mata ya mitu ko mata ya matu kenan mamati mamwati ne ko mamyati ne ko kuma ya zamanto a'a mamati din tunda in an ce ya matu ne sai zamanto asalin sa haka ne kaga akwai tasrifi a cikin kalma mahyaya an gane ko nan ma mahyaya ne domin mi sai aka maida ta alif mahya mahyayu shine asalin ta sai an ka maida ta alif ina fata an fahimce ni to kaga suna ɗaukan ma'anoni daban-daban a cikin yaren larabci sai dai wani lokaci za a duba in duk ma'anonin da kalma take ɗauka a asali suna iya shiga sai a ɗauka idan kuma ba za su iya shiga ba sai a ɗauki do daidai abin da suke iya ɗauka kaga lillahi ana iya cewa don Allah ne kenan don Allah nake yin su sannan kuma rayuwa waɗansu nan sun yi fassarori da cewa duk abin da zan yi cikin rayuwata wasu sun ce a'a zan yi aiki na har zuwa lillahi har zuwa ranar da zan koma ga Allah kadiba cikin at-tafsir na at-tahrir wa tanwir na Sheikh Muhammad Tahir ibn Ashur kaga maganganun da ya kawo a karkashin wannan aya da kuma al-azb an-namir na Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti wanda rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin wanda littafi ne wanda tafsirin da ya masallacin Madina aka addu'ul bayani shine ya rubuta wanda al-azb an-namir kasa kasai ne da aka har hado bayan rasuwar malan aka mayar da su a matsayin rubutu kamar yadda ake nan gaima da yawa daga cikin malamai to za ga maganganun malamai kuma ba sai waɗannan tafsirai ba gariba cikin sauran tafasir tafsiri na Abu Sa'ud za ka ga maganganun malamai daban-daban da tafsiri na Imam Al-Qurtubi a ƙarƙashin wato wannan ayar da sauransu malam yace fa man sarafa shay'an min zalika li ghairillah duk wanda ya juyar da wani abu min zalika daga waɗannan abubuwa li ghairillah ga wani Allah faqad ja'alahu sharikan ma Allah hakika ya sanya shi abokin tarayya daga Allah sallah ce an gane ko yanka ne an gane ko abin da zai yi a rayuwarsa na ibada ko abin da zai yi wato har zuwa mutuwarsa shine wato mallacin min zalika faqad ja'alahu sharikan ma Allah fi hadhihi al-ibada allati hiya adh-dhabhu malai ce to abin da yake nufi adh-dhabhu shine yanka tunda ya ce zalika wato adh-dhabhu kenan yanka sawa kenan ko zalika yana ɗaukar dukkan abubuwa sannan ya kawo na azabhu shi ya keɓance da yanka yake nufi sawa'un kana nabiyan shin ko da annabi ne aw malakan ko ko mala'iki ne au bina'an ko ko wani gini ne kamar yadda anka kawo coci kenan ko wata katanga au shajaran ko wani it, wata itaciya ce ko icce au hajaran ko wani dutse au ghairi au ghaira zalika ko wani wannan la farqa fi zalika mallan yace babu bambanci tsakanin wannan cikin al'amari na ibada baina salihin wa talih tsakanin salihin mutun nagari wa talih ko mu ce bawa nagari wa talih da kuma mummunan bawa wato lalataccen bawa kinan shine talih kai hatta ka kace baina salihin wa salihin na an kace a'a baka gane bane salih daban talih daban salih nagari talih wanda ba nagari ba ina fata an fahimce ni to ba kuskure na kuma akai ba kama nasu alaihi ta'ala kamar yadda Allah ya tabbatar da wannan a cikin nassi bi qaulihi da fadarsa wala ya'murakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyyina arbaba an gane ko wala ya'murakum akwai kira'a wala ya'murukum sai ayi hattara wala ya'murukum Allah ba zai umurce ku ba ko shi annabin da an ka turo ya umurce ku da cewa umurni daga wajen Allah dan dubbai yi Allah ya umurni da haka ko kuma yanzu wanda Allah ya turo shi umurni da haka an wala ya'murukum ba zai umurce ku ba an tattakhidul mala'ikata ku riqi mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaban wato ubangijin ne kenan jam'i na ubangiji suratu ali imran aya ta 80 thumma bayyana sannan Allah ya bayyana anna fa'ila zalika wanda ya aikata wannan kafirun kafirina bi qaulihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ayamurkum bil kufri ba'da id antum muslimun shin Allah zai umurce ku bil kufri da kafirci ba'da id antum muslimun bayan kun musulunta ashe yin aikata ka kafirci ne aya wato ta 80 a cikin suratul ali imran malam yace wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa bai dace ba kuma ba zai kasance ba ma'ana bai dace ba ne ko bai kasance ba ga mutumin da Allah ya bashi alkitaba littafi wal hukma da hukumci wan nubuwata da annabta thumma yaqulu lin nasi sannan yazo ce mutane kunu ibadan li ku zan bayina min dunillahi kuma bayan Allah suratu ali imran aya ta 79 wa qala ta'ala Allah yace qul ya ahlal kitab kace ya kuma abuta littafi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo zuwa ga kalima wadda ta daidaita tsakaninmu da ku Allah na'budu illa Allah kada mu bauta mu kowa in ba Allah ba wala nushrika bihi shay'a kada mu hada shi da wani wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashen mu ya riki sashe ubangiji kuma bayan Allah suratu ali imran aya ta 60 wato da hudu an gane ko To, malamai waɗansu waɗanda suka halartar da wannan ba wai sun faɗa ba ne kawai haka kawai. Mai takikin wannan littafi ya kawo magana daga wato al'adawiyu a cikin hashiyar da ya akan sharh Mukhtasar Khalil yake nuna cewa sun faɗi wannan magana ne ijtihadin da yake ijtihadin su malam bai karɓe shi ba kuma gaskiya ba a da wannan ba. Yake cewa wanda su abinda sun kace wanda ya ci wanda ya yanka akan wato gumki yayi niyyar kusanci ne zuwa ga Allah. kenan ya maida shi abin ubangiji amma wanda ya yanka akan wato wannan hoto na annabi isa wanda aka, aka nuna kamar an tsige shi duk da yake ba gaskiya bane ko ko wanda ya yanka da sunan annabi isa bai yi niyyar kusanci ba a'a ya yi niyyar ya amfanu ne da sunan wannan abu ko kurwa da ake cewa cross da koko sunan isa domin ya samu lada an gane ko kenan suna nuna cewa kamar wannan ya maiza su wasata ne domin ya amfana da su To, amma dai malamai sun nuna wannan ra'ayi da yana da rauni domin neman kusanci ga wanda ba Allah ba, wanga istihadi ba za a karbi shi ba. Malam ya ce, fa in qila idan an kace qad rakhasa fi akli ma zabahuhu li kana isihim abu dardai. Idan aka ce a'a an samu cewa rakhasa a kodin suka yi rangwami fi akli ma zabahuhu abinda suka yanka li kana isihim ga coci cocin su ko iglis iglis wuraren ibada su daga ciki akwai abu darda sahabi ne da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa abu umama da abu umama albahiliyu albahiliyu shi ma sahabi ne da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal irbad bin sariya da irbad dan sariya shi ma sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam malin yace wal qasim bin mukhaimira an gane ko wannan qasim kin bin mukhaimira ban tabbatar da sahabi bane wa hamzatu bin habibin da Hamzatu dan Habib wa Abu Salama al-Khawlani da Abu Salama al-Khawlani wa Umar ibn al-Aswad da Umar dan Aswad wa Makhul da Makhul wal laythu bin sa'ad da laythu dan sa'ad wa ghairuhum da waninsu ina fata an fahimce ni to kaga waɗannan maganganu ne wanda aka ce sun kawo malam mai tahqiqin wannan littafi yace kadibi littafin mukhtasaru mukhtasaru ikhtilaf ulama na imam tahawi ko kadiba cikin al-majmu' na imam nawawi ko kadiba cikin al-mughni na ibn qudama duk akan babi dai na yanka in ka zo karkashe zaka ga wannan malam yace to fal jawabu amsa anna hadha qawlu jama'atin min al-ulama min as-sahaba wa man ba'dahum magana ce wadda jama'a ta malamai da sahabbai sun ka faɗa da wanda suka zo bayan su wa qad khalafahum fihi ghayruhum waɗansu daga cikin su sun saba musu daga ciki wa mimman khalafahum daga cikin wanda sun ka saba ummul mu'minina uwar mu'minai Aisha radiyallahu anha Aisha Allah ya kare yarda a gare ta wal imamu Shafi'i da imamu Shafi'i rahimahullah Allah ya masa rahama wa rahimallahu jami'al muslimin Allah ya mu dukkan musulmi wanda sun ka mutu akan tauhidi wato rahama wallahu ta'ala ya ƙul Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya a cikin wani abu farudduhu ila Allah kuma yadda shi zuwa ga Allah al-aya suratul nisa aya ta 59 fa naruddu hadha an-niza' ila Allah malam yace irin wannan sabani ne zuwa muna maida shi ne zuwa ga Allah fa najiduhu za mu samu Allah harrama ma uhilla bihi li ghairillah ya haramta a ci abinda wato an ka ambaci sunan wani Allah a kansa kuma balle abin da an ka ce an yanka shi don wani gumki ko an yanka shi ne don Yesu almasihu ko an yanka shi ne don saboda cuci duk waɗanga abubuwa halittun Allah ne fal jawabu eh, malam yace wa qawluhu fadar Allah li ghairillahi wani Allah almaida yadkhulu fihi almalaku mala'iki ya shiga ciki wan nabiyyu da annabi kama yadkhulu fihi sanam kamar yadda gumki zai shiga ciki wan nusubu da kuma duwatsu waɗanda ake yanka gare su na sihiri wa shaitanu da shaitan ba wai malai yana so ya nuna maka cewa duk darajar su ɗaya bace a ana ana nusuwa a nuna maka wajen yanka babu bambanci tsakanin ayi yanka don annabi ko mala'iki ko shaitan ko gumki shine ke son ya ce ba yana nufin da shaitan ba da mala'iki da annabi duka ɗaya na ba haka ake nufi ba wa qad wafaquna fi man ima zabahuhu bismi sanam kuma su malam yace sun yi tarayya da mu an gane ko wajen haramta abin da an ka yanka don gumki wa qaddalla dalilu ala annahu dalili ya nuna cewa babu yadda sha'ani yake la farqa fi zalika bainan nabiyyi wal malak babu bambanci tsakanin annabi da mala'iki a wajen yanka wa bainas sanami wan nusub kuma babu bambanci tsakanin ayyanka don gumki ko don annusub duwatsu waɗanda ake zuwa ana yanka akan su waɗanda sun san su a lokacin su kuma ko ina inda ake shirka ana yin su falazimahumul qawlu bil man'i malin yace ya zan wajibi wato su karbi cewa lazimahumul qawl ya zamanto ya lazimce su su faɗa bil man'i da hani su ce to wannan wato abin ya haramta to ƴan uwa musulmi ga dukkan alamu lokacin mu ya fara matsowa kuma yanzu ne muka cikin muke cikin mas'ala ta farko za mu dakatar da karatunmu akan wannan mas'ala sai mu tashi inda malai ke cewa amma istidlaluhum bi qawlihi malam yana son ya musu ci gaba da musu raddi akan wasu dalilai da suka kawo domin idan mutum ya kawo dalili sai an karbi dalilan an dubi dalilansa in sun inganta sannan a dibi ma'anar in akwai abin da suke son su fitar a ciki akwai ta bayan an kalli in akwai ta ko babu sannan a duba a gani shin dalilansa su ne suka fi karfi ko ko akwai dalilan da suka fi nashi karfi shi yasa ba a yi aiki da nashi ba ko da ma'anar ta tabbata to wanda manhaji ne na ilimi wanda malamai suke bi wajen tattaunawa akan mas'aloli a tabbatar da nassi ya inganta ko aya ta alqur'ani ko hadisi sannan a tabbatar da ma'ana ta inganta sannan a tabbatar da assalama minal mu'aridina yuwa ma'anar ta tabbata amma kuma nassin ya haɗu da wani nassi wanda shi ne yake gabansa ma'ana an rinjayar da shi saboda wani nasi akwai al-mutlaq akwai al-muqayyad akwai al-am akwai al-khas kamar yadda muke zan faɗa su akwai al-mujmal akwai al-mubin ko ba haka ba ɗalibin ilimi sai ya san wanga nasi yana gaban wannan wajen tattaunawa akan mas'aloli na shari'a insha Allah ta'ala a darasin mu na 58 in Allah ya bamu iko za mu zo insha Allah ta'ala mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh